إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar asabar 15 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na 105 cikin jarangiyar kasusuwa daga karatun littafin Kitabu al-Istiqama wallafar al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na al-istiqama ibn taymiya ya wallafa shi ne dan bayyana madaidaiciyar wato fassara da ya kamata a fassara nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama musamman waɗanda ke magana akan ahadisus sifatil khabariyya ibn taymiya kama al'adarsa Allah ya gafarta mishi yana yawan tsawaita zance da kuma sakin layi karkashin haka ne yake ta maida zancen da yake ɗaukowa daga littafin wato al'imamu al-kushairi shi ne al-risalatul kushairiya yana mana magana akan matsala ta arriba yarda samun yarda Allah bisa fassarar da sufaye suka yi ma wannan ainihin wato mustalah da kuma irin ƙoƙarin bayyana abin da yake daidai da kuma wanda yake a cikin shi akwai kuskure ko azarfaɗi a cikin fassararsu. za mu tashi inda ya ce wa zakara an shekhi abi abdurrahmani annahu qala sami'tu an-nasrabazi yaqulu man arada an yabluga mahallar riba falyalzam ma ja'ala Allah ridahu fi wa zakara kuma shi al-kushairi ya ambata an shekhi abi abdurrahman daga malam abu abdurrahman sulami rahmatullahi alayhi annahu qala abu abdurrahman sulami yace sami'tu an-nasrabazi yaqulu naji malamina annasarabazi annasarabazi yana cewa man arada an yabluga mahallar riba wanda yake so ya kai bigiran samun yarda wurin Allah falyalzam ma ja'ala Allah ridahu fi to ya kiyaye abinda Allah ya sanya shine abin neman yarda Allah malam yace fa inna hadhal kalama fi ghayatil husn babu shakka wannan zance ya kai matuƙa wajen zama kyakkyawar magana fa innahu man lazima ma yurdillah wanda diya lazimci abinda ma yurdillah abinda ke yardar da Allah min imtithali awamiri na kokarin kwatanta yin ayyukan da Allah ya ce aikata wajtinabi nawahihi da kuma gujewa ababan da Allah ya hana la siyama idza qama biwajibiha wa mustahabbiha musamman in ya tsayu akan aikata wajibobin da Allah ya wajabta da mustahabban da Allah subhanahu wataala ya sunnanta yardallahu anhu wannan zai samu yarda Allah kama annahu man lazima mahbubatin lahi ahabbahu Allah kama yadda wanda ya lazimci ababan da Allah yake so sai Allah ya kaunace shi kama fil hadith as-sahih alladhi rawahu al-bukhari yace kama yadda yake cikin hadisi as-sahih ingantacce alladhi rawahu al-bukhari wanda imam al-bukhari ya ruwaito shi man adali waliyan faqad barazani bil muharaba wama taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i maftaratu alayhi wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtahu al-haditha ibn jami'a ya kawo wannan hadisi bulura sai da yace kama fil hadith as-sahih alladhi rawahu al-bukhari kamar yadda yake a cikin hadisi ingantacce wanda Bukhari ya ruwaito ma'ana cewa Bukhari ya ruwaito hadisi wani lokaci bai wadatarwa har sai an ce ingantacce ne musamman idan akwai wata iskaliya a kai a shekul albani muhammad nasiruddin wasu sun garke shi da cewa me zai sa ya danga cewa Bukhari ya ruwaito ko muslim kuma ya ce ya inganta kamar yana so ya nuna cewa akwai abubuwan da ba su inganta bane a cikin koyaya kaga ba shi kadai yake yin wannan ba an rigaye shi akan haka kaman wani takrir ne tabbatar da abin da yake tabbatacci ko kuma ya zama kama a irin nan saboda hadisin akwai jayayya game da ingancinsa wannan hadisin hadisin bukhari ne amma malamai suna da jayayya game da ingancinsa da kuma cikar sharaɗinsa da ya zama cikin sahih bukhari shine hadisin abu huraira na man adali waliyan wanda yayi jayayya wanda yayi gaba da masoyina inji Allah subhanahu wataala wannan hadisin abin da ya rawaito shi shine Imam Bukhari ya fitar da shi ta hanyar wato Muhammad ibn Usman ibn Karama daga Khalid ibn Makhlad al-Qatwani dukkaninsu su biyu malamai Imam Bukhari Imam Bukhari ya karwaito kai tsaye daga Khalid ibn Makhlad ya daga cikin manyan malamai Imam Bukhari wani lokaci kuma ya karwaito bil wasita kamar yadda ya ana daga Malam Muhammad ibn Usman ibn Karama da kuma Khalid ibn Makhlad al-Qatwani Abu al-Haytham min kibari shuyukh Imam al-Bukhari malami ne thiqa min al-thiqat illa annahu galin fi tashayyu yana da tashayyu'anci da yawa dan haka malamai wasu suke kyamatan hadisan sa al-Imam al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi yana cewa lahu manakir yana da hadisai ababan kyama al-imamu ibnu adi ne jurjani ya kawo hadisan shi munkarai a cikin al-kamil fi dhafai rijal haka na al-imamu zahabi da yabo cikin tarjumar sa a cikin a cikin mizanu sorry a cikin abin nan siru alamin nubala sai yake cewa wannan mutumi wannan da ya kawo wannan hadisi yace hadha hadithun gharibun jiddan wannan hadisi garibi ne kwarai walaula haibatul jami'is sahih yace wallahi da ba dan kwarjinin littafin Imam al-Bukhari ba la abdahu mimma tunkira alayhi da malamai sun lissafa wannan hadisin daga cikin manakir na shi ainihin Khalid ibn Makhlad al-Fatwani wannan magana hatta ibn Hajar da yazo kanta a cikin muqaddima ta Fathul Bari wato Hudas Sari bai bada wata gamsasshiyar amsa fiye da wannan abin da Imam Zahabi ya faɗa wannan abin da Zahabi ya faɗa yana koya mana ladabin cewa wato ashe wannan littafan masu inganci Bukhari da Muslim suna da kwarjini yanzu a idan malamai make ga malamai irin su Imam Zahabi irin su Ibn Hajar suna ganin wani abu da technically ba su yarda da shi ba amma saboda kwarjinin waɗannan malamai kwarjinin waɗannan littafai sun kasa hukunta cewa yana da rauni sai dai suke to dai muna ganin dai akwai wata ƴan matsala amma ta yi matsalar ana iya kau da kai a kanta amma sai ga wani ɗan tatsitsi ko wani mai shararren gemu ko wani wanda bai san ma abin da ake a cikin ilimin hadisi ba inda kawai sai bugi kirji ya ce ai hadisi kaza da ke cikin bukhari shi bai da shi ba hadisi kaza da ke cikin muslim wallahi bai da shi ba wani wani mai gaba gadi kawai ɗan tatsitsi wanda bai san ciwon kansa to wannan zaluntar kanshi yake bayyana jahilcinsa yake da bacar da yake a kai ina fata mun gani almuhimmu malamai suka wannan magana haka nan ibnu hibbana abin ibnu rajab a cikin shi ma fitul bari din shi yake cewa hadha min gharaib as-sahih wannan hadisi yana daga cikin hadisi garibi kuma duk waɗannan malaman suka ce garibi abin da suke nufi mai rauni suke nufi ba wai garibi da wancan ma'anan ba a takaicen takaitawa malamai sai waɗannan maganganun shi yasa watakila ibnu taymiya saboda sanin akwai maganganun nan kaji ya sanya lafazin as-sahih cewa fil hadisi me kun kawai ce fil hadisi alladhi rawahu al-bukhari hadisin da bukhari ya rawaito sai ya qualify din sai ce fil hadisi sahihi alladhi rawahu al-bukhari ma'ana yana karkata zuwa ga cewa wannan hadisi duk da irin abinda aka ambata game da mas'alar da ke cikin sa to hadisi ne wanda yake wato ingantacce wani uzuri da aka sake bawa Imam al-Bukhari shine cewa akwai hadisan dama da Imam al-Bukhari ya ruwaito su zaka same su suna da wata iskaliya a cikin isnadin sa ɗaya ko biyu amma matanin ya tabbata amma in ya buƙaci zuwa ga kawo su ko dai ya kawo shi bil ma'ana da ki kawo lafazi ko ya kawo shi ya tarjama da shi ko kuma ya ambace shi a cikin babuka waɗanda suke sun wallanci usul islam wa shara'i'i ma'ana ba zai kawo maka shi a cikin kitabul iman ko kitabus sala ko siyam ko hajji ko zakka ba fara'idul islam ba zai kawo maka su anan ba amma zai kawo maka shi a cikin kitabut tafsir zai kawo maka shi a cikin bada'ul wahyi zai kawo maka shi a cikin akhbarul anbiya kamar yanzu wannan ya kawo shi ne a cikin kitabur raqa'iq littafin wa'azi da zuhudi ina fata mun gane to dai malamai suke ta maganganu dai maganganun da suna kewaya akan cewa Khalid ibn Makhlad al-Qatwani yana da manakir duk da babban malami ne sika amma in ya kadaitu da ruwaito wani abu to aka nemi mutaba'a kafin a karba to wannan kuma babu mutaba'a haka nan shi ma Muhammad ibn Usman ibn Karama wallahu a'lam wannan ta fuskar wato a a wato kanakanci kenan game da hadisin a takeice to ta fuskar ma'ana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce man adali waliya man adali waliya za ya kuma littafin abin nan yahya al-muallim shine al-anwar kashifa wanda ya raddi ga Abu Rayya ya mai da wannan yayi bayani akan wannan hadisin a wajen hakanan hudar sari mukaddima ta fatul bari hakanan siru alamin nubala a cikin tarjuma shi Khalid ibn Makhlad annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace man adali waliya wanda duk yayi gaba da masoyina wane ne waliyin Allah ibnu rajab da ibnu battal suke cewa waliyin Allah shine al-alimu billah kamar yadda ibnu hajar ya kawo wanda ya san Allah wal muwazibu fi ta'ati wanda yake dogewa wajen da'ar Allah al-mukhlisu fi ibadati wanda yake ibada don Allah duk wanda ya cika wannan siffar to wanda ya adawa da shi ya shiga cikin matsala faqad barazani a cikin riwaya dai da cikin riwaya yazo da wannan lafazin faqad barazani wani kuma faqad azantuhu bil harb ma'ana ina mushi shela cewa ni da shi zamu yaki da juna insha Allah sai malamai suka yi istishkalin wannan lafazin na mufa'ala kamar yadda wancan yake ada sai zama kenan kamar ka ce dan ma'anan ada shine su biyun suna gaba da juna dama kuma gaba tana lazimtar musharaka kamar yadda abokantaka ita ma musharaka ce musadaka wato ina aboki da kai kai ma kana aboki da ni haka adawa man ada ina adawa da kai kai ma kana adawa da ni to amma wannan lafazin anan an sallabe mishi wannan mufa'ala sai zama shi makiyin Allah kawai shine yake adawa da masoyin Allah shi masoyin Allah bai ma san wancan yana yi ba to haka nan faqad barastu faqad barazani yayi fito na fito da yayi fito na fito da ni to ma'anarsa anan malamai suka ce ana magana ne da abin da mutane za su fahimta ma'ana faqad ta'arrada li ihlaki iyahu wanda yake gaba da wanda Allah yake so to ya fito da kanshi fili ya ba da dama Allah ya halaka da shi Allah ya tsare wama takarraba ilayya abdi bimithli ma bimithli ada'i maftaratu alayhi bawa na ba zai taba samun kusanci da ni ba fiye da samun kusancin shi ta hanyar aikata abinda na farlanta mishi shine abin da ya kawo mana hadisi cewa da aka yi a baya mutumin da yake so ya samu yarda Allah bai dinga aikata wajibobi da mustahabbai babu abin da zai kusanci da kai zuwa ga Allah kamar abin da Allah ya ce farilla ne ka aikata wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba sannan kuma bayan bawa na ya samu kusanci zuwa gare ni ta hanyar farillai ba zai gushi ba yana ci gaba da samun kusanci zuwa gare ni da Allah subhanahu wataala matukar yana aikata nafilfili har sai na wayi gari ina son shi fa idza ahbabtuhu alhadith in na ƙaunace shi hadisin zuwa ƙarshen shi cewa zan zama jinsa da ganinsa da sauransu malamai suka yi maganganu wajen fassara waɗannan waɗannan lafuzza daga cikin maganganun shi ne cewa Allah zai wayi gari ya zama yana yana mushi gadin jinsa da ganinsa da taɓawarsa Allah ba zai bar shi ya abin da bai da kyau ba Allah ba zai bar shi ya kai ga abin da bai da kyau ba Allah zai tsare shi daga dukkan abubuwa muna وذلك أن الرضا نوعان ciki abin da yasa na faɗi wannan magana a jibin timiya ita yarda din yarda da zaka yi har Allah ya yarda da kai to iri biyu yarda da abu da Allah yake yi wanda Allah ya shakanta mana kuma mu yarda da irin abin da Allah ya dinshi iri biyu gashi nan yace a akwai ar-rida ahaduhum ar-rida bi fi'li ma umira bihi wa tarki ma nuhiya anhu ka yadda ka dinga aikata abinda Allah ya ce ka aikata kuma ka dinga gujewa abinda Allah ya hada ma'ana yadda da shari'ar Allah yarda da hukuncin Allah Allah ya ce kaza ba kyau ka yadda koda kana son abin ka daina yi Allah ya ce kaza shari'a ne ka yadda ka aikata wannan shine nau'i na farko na yadda da abin da Allah ya ce a yadda shi wa yatanawalu ma abahahu Allah min ghairi ta'addin ila al-mahbub kuma a cikin wannan ya hado da hadda abin da Allah ya yarda da shi ya halasta ba tare da ka auka kan haramun din sa Allah ya halasta aure to ka yadda da aure halas ne kuma kai kar ka tsallaka zuwa ga abin da ya haramta na aure kamar ka tsallaka zuwa ga zina ko zuwa ga zakewa matar cikin haila ko zake mata ta dubura ko makamantansu kar ka je ga zarce kwaya hudu kaga duk waɗannan su ne mahaddurat da ke da alaƙa da aure ina fata muna gane yace wannan nau'i na farko kamar qala Allah ta'ala wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu yurduhu in kanu mu'min wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'min da Allah yake cewa yahlifuna billahi lakum liyardukum suna muku rantsuwa da Allah dan su yardar da ku munafikai kenan Allah ya ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam su suka fi cancanta an yurduhu su nemi yardarsa a asalin zubin larabcin a concord na larabcin ya kamata ya zama ne an ma saboda gabatar Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhuma da Allah da manzo suka fi cancanta a nemi yarda su su biyu to me yasa aka yi ifradin saboda samun yarda Allah da samun yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna lazanta juna in ka ne samu yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu yarda Allah ba ka samu yarda Allah sai ka samu yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka bi duka biyu a dan haka aka yi ifradin wannan saboda da Allah Allah da da'an manzo Allah a hada suke atiu Allah wa atiu rasula wa in tuti'u tahtadu da ire-irensu duka abu ɗaya ne wannan yayi kama da ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa lir rasuli idza da'akum ne kuma idza da'awakum to amsa wa Allah da manzansa idan ya kiraye ku shi manzan ba ce idan suka kiraye ku ba Allah da manzan dan haka babu iskali anan haka wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha ne kuma ilayhima وإذا رأوا تجارة أو لهوا kaga biyu aka mata sai aka ce in faddu ilaiha saboda duka abin iri ɗaya ne abinda ke faruwa duka iri ɗaya ne al-infidad ila al-lahwi wal infidad ila abin nan ila tijara haka in ka dauki kamar kamar Qur'ani ne da wannan da yawa wato uduli na na damiri qala alam aqul laka innaka lam tastati'a ma iya sabar kuma kaga ai su biyu ne abokan tafiyar nashi shi wannan bawan Allah malamin Annabi Musa da kuma shi Annabi Musa da yaron shi ko wanda yace mishi atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba kaga ya tare da wani to kamata yace qala alam aqul lakuma innakuma lam tastati'a ma iya sabara me yasa yace kala alam aqul laka yayi kaman wancan baya saboda na far wancan hukuncin shi na lazanta hukuncin Annabi Musa sannan kuma shi bai yi gaddama ba kaman misali a ce kai baki da da jagora da wasu ƴan rakiyarsa in ka fito kofar gida ka gansu ka ce mishi yalla bai bismillah mana ka kamar shi kadai kai wa izinin shiga amma wannan izinin da kai mishi ya lazamci sauran kana ce mishi bismillah wala za ka duka sun shigo ba za su fahimci cewa ba da su ake ko mun gani hakan ta dauki kaman fadin Allah fa talaqa adam min rabbih kalimatin fataba alayhi bayan kuma da shi da matarsa ce uwar mutane Hawwa uku Allah ya hana wala taqraba hadhihi shajara kuma su biyun suka ci fa'akala minha amma sai Allah ya ce fatalaka adamu ya ce fatalaka adamu wa hawa min rabbihima ba saboda hukuncin mace hukuncin mijinta ina fata mun gane to duk irin wannan ne dai wannan ne da yace an yurduhu ne kon an yurduhu ba in kanu mu'minina inda gaske ne mu'mine ne su wa qala ta'ala duk yana kawo mana ayoyin da Allah yake bayani akan yarda ne cewa me ake a samu yarda Allah imani me ake a samu yarda Allah bin shari'arsa barin abin da Allah ya hana walau annahum radu ma atahumullahu ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ورسوله إنا إلى الله راجعون الله يشي ولو أنهم إنا ما دا أشي سوء رضوا ما آتاهم الله ورسوله sun yarda da abin da Allah ya ba su da abin da manzo ya ba su wa qalu su ce hasbunallahu Allah ya wadatar mana sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu Allah zai ba mu daga falalarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga falalarsa inna ila llahi ragibun lalle mu masu nema ne a wurin Allah ibnu kasir da ya fassara wannan aya yake cewa wannan aya a cikin ta akwai ladabi mai girma da wani sirri mai daraja yace haifu ja'ala ar-riba bima ataahu Allah wa rasul wa tawakkul ala llahi wahda haga wajen abin nan ar-riba sai yace hasbunallahu Allah kadai ya wadace mu ba su ce hasbunallahu wa rasuluhu amma wajen bayarwa sai mutum Allahu min fadlihi wa rasuluhu Allah yana iya bada falala manzon ma na iya bada falala amma wajen tawakkali hasbunallahu da Allah kadai ake dogara haka wajen ragaba ta tsira a lahira inna ila Allahi ragibun zuwa ga Allah kai ake neman tsira a wajen Allah ake neman ainihin wato samun lada kadai amma wata falala wadda ba wannan ba to ana iya samu a wurin Allah Allah kuma na iya danka ta a hannun waninsa kai kuma ka samu ta hannun wani nashi wa kadhalika zamma man tarakahu bi qawli sannan Allah subhanahu ta'ala ya zargi waɗanda suka bar neman yarda Allah da fadin Allah da yace wa minhum man yalmizuka fis sadaqati fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatuna Allah yace wa minhum ka ila duk waɗannan ayoyi daga cikin tauba ne domin su ta tauba ta zo ne dama dan tamyizi tsakanin mutanen da ke da imani da wanda suke cikin munafurci Allah ya ce wa minhum a cikin su a a abin nan ai minhum man abin nan yad'anuna fika fi sadaqati waɗanda suke zagin ka suke aibata ka game da zakka da ake karba man yalmizuka fi sadaqati wanda yake maka allamzu allamzu shine wato magana da ido ko da hannu ko da kifce magana wadda take da ba da baki ba muna ce mishi a linguistics abin da ake ce mechanistic linguistics wato maganar da ake da sauran gabobin jiki bayan bayan harshe wani lokaci za ka yi magana da hannu kamar ɗaga hannu ko haka nan mutum haka ka to kashe ji yake ka girgiza ɗan yatsa ko kifce ko harara ko tsaki ko kuma in ka alamar mamaki kaga duk magana ce su ake cewa kinetics wato maganganu waɗanda ba da lafazi ba to ɗan adam a ɗabi'arsa yana yin gulma iri akwai allamzu akwai alhamzu kamar da Allah ya faɗa wailul likulli humazatin lumaza allam shi ne da ake da hannu ko da ido ko da wani nuni akwai gulmar da mutum zai yi kawai ya kalla wani haka kifta ma wani ido ko ko kuma ya ce kalle shi kalle shi ko ya zunɗe to duk wannan gulma ce kuma mummuna ce shine allam shine wannan abin da suke shi sa wasu malamai suke cewa shi hiyal hiyal bi allamzu hiyal ghibatu fi huduril mubtadi shine ai gulmar ka kana wajen shine allam lazumin za a gulmaka kana wajen ba za a yi da baki ba dan zaka ji ko wal hamdu hiya al gibatu fi ghairi hudur al muqtadi idan ko wanda za a gulma baya nan kaga zamu saki jiki mu yi da baka ba haka aikin ana gulma ba amma yana nan fa sai dai a yi da kirce ko da nuni ko da ishara ko kuma yanzu a zamanance kawai sai a yi kuma ka da da tafi sai kallafa abin da wani yake shi ma lamzin ka san su da haka suke ma lecturori a aji kana aji kana lecture ci ta gulmaka ta aika wa da junan su emojis haka ana ana golayen malami ce da Allah ji takalmin shi ta wannan malamin ji abin da yake faɗa faɗa ba aikatawa kaza kaza kaza su ba su san cewa a cikin sa akwai kuma munafiki da zai dawo ga malamin duk zai screenshot gaba ɗaya kuma sai sai sai dawo ga malam a cikin sa akwai munafikai waɗanda suke munafuntar su haka da abin da suke yana dawo ga malama Allah shi kyauta almuhim yace wa minhum man yalmizuka fi sadaqati daga cikin su akwai wanda yake maka zinde ko ya nuna ka ki kun ganshi kun ganshi fi sadaqati game da al'amarin zakka fa in utu minha idan an ba su daga cikin wannan dukiya ta zakka radu sai su yadda da abin da ake wa illam yuqaw minha idahum yasfatuna in ba a ba su ba sun dinga batanci kenan suna cin mutunci da cin zarafi asar suna nuna fushin su wannan ya daga cikin alamar munafikai jama'a duk mutumin da an bashi to daidai ne duk abin da ake tun an hana shi duk abin da ake ba daidai bane dan siyasa ya bashi to daidai ake kuma zaluncin da ake kuma rashin gaskiya da ake zai yi ƙarya zai yi son zuciya in ba a bashi ba kuma kuma adalcin da ake ba ba adalci in ana yi da shi to komai daidai ne in ba a yi da shi komai barna ne Allah ya tsare to wannan shine nau'i daya na arrida arrida bi maza arrida bi fi'li ma amara Allah wa tarku ma nuhiya an kai yadda ka aikata abinda Allah ya ce aikata ka bar abinda Allah ya ce a bari wannan kuma ya hada hadda halas ina fata mun gane wannan usani nau'i na biyu na arrida shine arrida bil masa'i ka yadda da jarabawoyi da Allah yake jarabta da su domin wannan rayuwa cike take da jarabawa kusa dukkanin ta jarabawa ne dukkanin ta jarabawa ne الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل والذل كيددا تلوشي اما دين شي نجرباوا كيددا رشن لافيا اما دين شي نجرباوا كيددا kaskanci amma dinin shi najarabawa tare da cewa akasin waɗannan din ma fajarabawa ne amma a dabi'ar dan adam ya fi tsammani ko kuma ya fi gane jarabawa take wato negative wa nablukum bisharri wal khairi fitna kaga shi ma Allah sai fara ambatan ashar ونبلوكم بالشر والخير فتنة منا جربتكم بالشر لكم الهيل جرباوا وإلينا ترجعون تداكا ودن أول الله يجرب شكا دسو فترة رشن لافيا كسكنشي أرايوا ka yadda da shi shi ma wannan yadda ne da Allah fa hada rida mustahabbun fi hadi qaulil ulama ce wannan mustahabi ne walaysa biwajibin ba wajibi bane وقد قيل انه واجب وسكون ce wajibi ne wasahihu anna alwajib huwa as-sabr wajibin shine hakuri bai bambancin to hakuri da arriba din abin da ake nufi da arriba shine ka zauna yadda Allah ya yi ka baka challenging din Allah akai dan me yasa Allah da baka shine baka yadda ba kenan domin rashin yarda da shari'a Allah shine ka challenging din ta ka kibi ko da ko kuma kana bi ka ce kai ba haka kake gani ya kamata a yi ba irin challenge da mutane suka kawo ma gado aure haihuwa tauhidi jihadi to wannan shine rashin yadda din to a ce kuma da wannan surar kana challenge kamar yadda misali mutane suke challenge ce me yasa Allah zai ce a ba namiji abun gadon mace biyu ƴaƴa mata biyu kaga wannan shine challenge din rashin yadda ke to karka yi wannan challenge din dan me yasa Allah zai darabce ni da rashin lafiya me yasa Allah zai mun haka me yasa Allah ba zai bani dukiya ba me yasa Allah bai yi ni madaukaki ba yayi ni makasanci wannan yana daga cikin suwar na rashin yarda da abin da Allah ya kaddara maka to wata sura kuma jama'a kula wanda shedan ya sadado wa mutane yanzu da karanta bugai shine wai mutum bai da lafiya ko yana cikin halin wani damuwa sai ya fito ya sanar da duniya cewa a taimaka mai yana kawo karan Allah wajen mutane ke yakon mutane da sauran aljanu da shedanu su ake kai ma Allah karon su kalla annabi ayuba wa ayubu idna da rabbahu anni massani ash-shaytan bi nusbin wa adha ya Allah shedan ya shafe ni da wahala da azabtawa mugo yanzu sai ga mutum ya kwanta asibiti ga hannun shi an sa mishi abin dire Allah ya ya dauki silbi jama'a Allah ya jarce da cuta haka ba mutane suke ku taimaka min da addu'a kullum sai kaga wannan a Facebook da Instagram wannan daga cikin suwar ne na rashin yarda da abin da Allah ya kaddara ba a wurin Allah zaka nemo waraka ko mun gani ba wai kana sanawa da mutane ga abin da Allah ya maka ba su su cece ka Allah zaka Allah zaka ba a danganta wannan ga Allah mai annabi Ibrahim ce wa idza maridtu fa huwa yashfiyin wa idza maridtu bai ce wa idza amrattani ba ba a danganta wa Allah yayin wannan abuwa kaga kuma shi dan ya ya canza mana conception din mu gaba ɗaya ba ma ganin wannan matsayin laifi gaskiya abin kyama ne wannan zama ba daidai bane Allah ya tsare to haka malamai suka ce sun yi sabani wasu suka ce kololuwa shine in Allah yake talaka ka hakura ka zauna a talaka kada kai wani struggle sai ka fita daga talauci shine arriba hakan Allah yake da rashin lafiya ka hakura ka nemi magani kika samu wannan kafaka ta wanda ba sa dayar tarkuna hakan Allah yake baka da wata daraja to kar kai kokarin sai ka gina wa kanka daraja yace amma wannan mustahabbi ne ba kowa ke yi haka abin da yake wajibi shine haƙurin a cikin ranka ka ji cewa ka yarda da wannan abin da Allah yi amma Allah bai hana kuma ka tashi kai hoɓɓasa don neman wadata ko don neman lafiya ko don neman wata daraja yace wannan shine magana fi inganci kama qala al-hasan al-basri rahimahullahu ar-rida azizun yace irin wannan yarda yadda da talauci yadda da kunci yadda da rashin lafiya abu ne mai wahala walakin sabara sai shi hakuri mu'awwilul mu'min shine madogaran mu'min wannan hakuri dan kai sai Allah ya karfafa ka Allah ya baka daukakar da tafi wannan din kuma Allah ya baka ladan hakuri wanda ladan hakuri kuma babu lissafi وقدر وقدر في في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يتي أرويتما حديث ابن عباس cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi in istata an ta'mala lillahi birrida ma al yaqini faf'al in zaka iya kai aiki ga Allah kana yadda da abinda Allah ya daura maka ma al yaqin tare da yaqini faf'al to kai haka kaga da yace mishi in zaka iya ya nuna kiran ba kowa ne da iya ba fa in lam tastati in ba zaka iya ba fa inna sabara ala ma takrahu khairan katira فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا to ka sani da cewa akwai alkhairi mai yawa a cikin abin da kake jin wahala da kuncin sa ka hakura ka yi shi ko ka hakura ka karbe shi yadda Allah ya yi shi wannan akwai alkhairi mai yawa wannan hadisin zawo ga ibn tumiya ya kawo shi ce waruya da sigatu tamrid saboda shi ma akwai maganganu da yawa a kan shi asalin hadisin al-Imam Ahmad ya fitar da shi da Baihaqi a cikin Shu'abul Iman da limamu alfiryadi a cikin kitabul qadar da wasu malamai waɗanda ba wannan ba shine dai hadisin da ka sani na hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya ibnu abbas masrana akan abun hawan sa sai ya ce mishi ya gulam ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu amamaka walau istama'at al-ins wal jinn ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in kad katabahu Allah lahu laka har zuwa ƙarshen hadisin to sai wani wani lafazi sai zo da wannan ƙarin daga cikin lafuzan da muka yi ishara zuwa gare su a shekul albani muhammad nasir din rahmatullahi alaihi kamar da ke cikin abda'ifa lamba hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da bakwai ya daga cikin malaman da suka karkata zuwa ga raunin hadisi kamar da muke ganin shi kan shi miya ya karkata zuwa ga wannan raunin ta fuskar kawo shi da yi cewa waruwiya ya kawo shi da sigatu tamrid kamar da shi kan shi albani a wancan wurin haka ya fahimta ya ce ibn timiya ya kawo shi a wurare biyu a littafansa da sifatu tamrid anan cikin istiqama da kuma cikin risalatun fit tauba wannan tafi ne ibn timiya risalatun fit tauba anan ma haka ya kawo shi bi sifatu tamrid wallahu ta'ala da haka zaka ga shi kanshi al-imam al-iraqi rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa na ainihin wato المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لتخريج ما في الإحياء من الأخبار أجيز إنسان قوم شاهي da ya goyin magana akan wannan hadisi wanda Imam Tirmidhi ma ya fitar da shi yake cewa hadisi ne wanda yake yana da matsala bai tabbata ba ta fuskar ingancin isnadin sa wallahu ta'ala alam hadisi ne da akwai lafazin da ya inganta a cikin sa ko kuma abin da ake da maganganu hayin da malamai suna maganganu akan shi wa amma rida bil kufri wal fusuqi wal isyan yace amma a ce wai a yadda da kafirci da fasikanci da saban Allah allazi alaiha immatud dini annahu la yarda bi zalika abinda malamai suke akai shine Allah bai yadda da kafirci da fasikanci da sabo ba fa inna Allah la fa inna Allah la yarhamu Allah bai yarda da shi ba kamar Allah ta'ala wato musulmi kai yarda da wannan tunda Allah bai yarda da shi saboda Allah ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr eh in takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum in ma kun kafirce to Allah ya wadatu daga ku wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai yarda da kafirci ga bayinsa ba aka ce ma'anar hadisi ayar ayin in takfuru in za ku kafirci fa in takfuru za ku kafirce in takfuru ayyuhan mushrik ya ku kafire in kun kafirce fa inna Allah ganiyun ankum dama Allah ya wadata daga imanin ku Allah bai san bai san imanin ku amma wala yarda li ibadihi al-kufra ay wala yarda li ibadihi al-mu'minina al-kufra ku Allah ya baya son bai damu da ku ba ya wadatu daga imanin ku amma bayan shi mu'minai to zai ta barin su su yi kafirci shine shine wani wanda Allah yake cewa inna ibadi laysa laka alaihim sulfa sai zama ibadi anan wato ba duka bayi ba mu'minai kadai kamar da Allah ya faɗa ne ainan yashrabu biha ibadullah ai ainan yashrabu biha ibadullahi almu'minu na fata mun gane wato ba duka ibadullahi ba ibadullahi almu'minu to don haka Allah subhanahu wataala ya wadatu daga imanin kafirai su sai ya ce musu in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum haka mai da wani je yake cewa fa kafaru wa tawallaw wastaghna Allah a cikin tababun ko fa kafaru suka kafirce wa tawallaw suka juya baya wastaghna Allah Allah ya wadatu daga su to kafirai ne ake nufi cewa Allah ya wadata daga su amma bayin Allah mu'mini fa la yarda li ibadihi kufra ai la yarda kufra li ibadihi mu'mini da yace ibadi bai ce mu'mini ba amma da sai amfani da waɗancan lafuzan sai ta kaidin sa fadan Allah inna ibadi laysa laka alaihim sultan irin fadan Allah ainan yashrabu biha ibadullahi aka ce waɗannan bayi da Allah ya ce ba bayi duka ba ba halittun Allah duka ba halittun Allah zaɓaɓɓu waɗanda ya ba su imani haka limamu ibnu kasirin ya yi waɗannan fasarori haka kafinnan shi kuma al'imamu ainihin wato a ibnu jarir al-tabari da makamantansu Allah ya gafarta musu gaba daya wa qala kuma Allah ya ce wallahu la yuhibbul fasad inda Allah yake cewa idza tawalla wa idza tawalla sa'a fil ardi ليهلك الحرث والنسل ليفسد ساعات الارض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل سيتي والله لا يحب الفساد الله بايا سم ارنا وقال تعالى كما الله يتي فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين in ma za ku yadda da su to ku sani shi Allah la yarda bai yarda da alqaumal fasiqin mutanen da suke fasikai wato alkharijina an ta'a wanda suke baran-baran daga da'a to ɗaya fassarar kuma da aka yi ma waɗannan wurare shine wato wannan fassarar waɗanda suke ganin a mayyaze tsakanin waɗanda Allah yake son su da imani waɗanda Allah yake ya haƙura da imaninsu ya wadata daga imaninsu wasu kuma suka ce a sai a fassara shi da abin nan al'irada da kuma arriba la yardal kufra walakin yuridu Allah bai yarda da kafirci ba amma ya nufaci ya ya kaddara faruwarsa ya kaddara shi ne al'irada kenan Allah ya bada dama abin ya faru amma a shar'anci Allah bai yarda da shi wannan yana daga cikin fasarar da wasu suke وقال تعالى كما الله يتي فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما wanda ya kashe mumini Allah yake fajza'uhu jahannama sakamakon shi ta jahannama khalidan fiha zai tabbata a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu Allah ya tsine masa albarka wa adda lahu azaban azima Allah kuma ya mushi tanajin azaba mai girma Allah ka tsare mu وقال كما الله يكي ذلك بأنهم ابتغوا بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ذلك بأنهم اتبعوا ma asqata Allah wannan ya faru ne saboda su kafirai sun biye ma abin da yake fusatar da Allah wa karihu ridwanahu ai karihu ma yurdi suka ki abin da ke yardar da Allah suka ki imani fa ahbata Allahu a'malahum sai Allah ya watsar da ayyukansu Allah ya watsi da ayyukansu gabaki daya wa qala kuma Allah ya ce wa adallahu lil munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidin fiha hiya hasbuhum Allah ubangiji yayi alƙawarin azaba cewa zai sanya munafikai mazansu da matansu da kafirai nar jahannama wutar jahannama khalidin fiha wato suna cikinta har abada hiya hasbuhum lallai wato ita ce ta ta ishe su azaba anan akwai wani abu da malamai suka lura shi na siyaga wannan lafazin almunafiqun wal munafiqat kaga an kawo shi da jam'i na almudhakkar salim da almuannas salim amma alkuffar sai ba ce wal kafiruna wal kafiratu wannan yana ishari ga bambancin su cewa su munafikai maza da mata suna cikin hankalinsu suke wannan abu shi za ka ce musu almunafiqun domin jam'i ne na al'aqil su kuma kafirai to suna cikin wauta ne da rashin hankali ya ka aka wasu jam'u tafsir amma dukkanin su Allah ya musu hukunci da cewa wato su tsan wuta ne kuma khalidina fiha wato makifina fiha abada kina Allah ka tsare a hiya hasbuhum ta ishe su azaba ta ishe su izaya وقال كما الله يتي لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقط الله عليهم وفي الأباب هم خالد الله وجرا أبند سكا أدمر وكنسو سكا جا وكنسو فشن الله أن سقط الله عليهم الله يفشي لسو وفي الأباب هم خالدون ذات شكتكين أذابا متبتش وقال كما الله يتي فلما آسفوا لن تقمنا منهم Allah ya ce yayin da suka fusata mu in taqamna minhu sai muka dau mataki a kansu waɗannan ayoyin suna nuna yadda Allah subhanahu wataala yake fushi da kafirci da barna da manyan laifuka da kuma da yake daukan mataki akai fa idza kana Allah subhanahu la yarda lahum ma amiluhu bal yasqatuhu zalika yasqatuhu zalika wa huwa yasqatu alaihim wa yagdabu alaihim fa kayfa yusubu lil mu'mini an yarda zalika ce in ya zama na Allah subhanahu ta'ala baya san abinda kafirai suke aikatawa abinda kafirai yake aikatawa yana fusata Allah kuma Allah yana fushi da su Allah baya san su bisa abinda suke aikatawa to ta yaya mumini zai ce wai shi ya yarda wa Allah ya saka wala ya gaba shi shi bai fushi shi baya jin haushi ne ma ya saka Allah ya zuba bai fushi akan abinda yake fusata Allah mun tana asalin magana kenan cewa wai su sufaye a kodan suka kai matuƙa sai ce su ba sa jin haushin kafirci ba sa kyamar barna ai da Allah ne ya yarda shi ne ciki ta yaya mumini zai ce abinda shi Allah bai so abinda yake fusa ta Allah kai kuma kana mumini masoyin Allah kuma ka ce ka ce wai kana son wannan abu wannan ba daidai bane wajibi na matsayinka na mumini ka so abinda Allah yake so kai fushi da abinda Allah yake fushi da shi ka kyamaci abinda Allah yake kyama da haka wajibi ne ka so ayyuka na alkhairi ka so masu aikata su wajibi ne kake ayyukan barna kafirci da sako da maguzanci da shirka wajibi ne kake su a zuciyarka wajibi ne kuma kai kiyayya ta shari'a da masu aikata wadannan inna ma dalla huna fariqan malam yace kungiyoyi guda biyu ne suka bace anan minan nas bangarori guda biyu cikin mutane sun samu bata an qaumun min alil kalam akwai mutane yan ilmul kalam almuntasibina ila sunnah waɗanda ke dangantuwa zuwa ga sunna fi munazaratil qadariyya in sun tashi tattaunawa da ƴan qadariyya kamar ka ce suna wakilta ahlus sunna wato ƴan asha'ira zannu anna mahabbatal haqqi wa ridahu wa ghadabahu wa saqatahu yarji'u ila iradati sai suka yi tunanin cewa kaunar da Allah yake wa abu da yardar da Allah yake yi wa abu da fushi ko kin da Allah yake wa abu yana komawa ne zuwa ga iradarsa wa qad alimu annahu muridun li jami'il kainat bayan kuma sun san cewa Allah yana nufatar dukkanin abubuwa khilafan lil qadariyya sabanin qadariyya wanda suke cewa a'a Allah bai nufatan abubuwa mutane ne suke nufatar kayan su sai da mutane suka fi karfin Allah ma sannan suke aikata kaga wannan muguwar magana ce su kuma wadancan sun kasa bambanta tsakanin irada da ainihin wato mahabba din akwai abinda Allah yana son shi saboda shari'a ne akwai abinda kuma Allah ya bada dama ya ya yadda ya zartu saboda kaddara kaddara ta ainihin kauniya ba kaddara shar'iyya wa qalu suka ce huwa aidan muhibbul lima laha muridullah suka ce tunda yana son abun kuma ya yarda abu ya kun tsaya akan cewa ya yarda yarda na kauniya amma baya so so na shari'a sai suka ce a tunda dai haye yarda to yana so summa akhadhu yuharrifuna al-kalima amwadi sannan suke ta kokarin su canza magana daga yadda take dan ta goyi bayan wannan mummunan fasara ta su yace a faqalu suka ce la yuhibbul fasad bi ma'ana la yuridu fasad in aka ce baya son barna to baya nufatar faruwar barna ai la yuridu lil mu'minin suka ce bai nufatar ta ga mu'minai wala yarda li ibadihi kufra baya yarda da kafirci suka ce bi ma'ana la yuridu bai ba da irada ai ai la yuridu lil mu'minin suka ce ai bai yarda da shi ga mu'mini suka ta wannan fasara fasara wa hadha ghalatun azim ibn timiya ya ce wannan kuskure ne babba fa inna hadha indahum bi manzilati an yuqal kuma auren su kuma a ce ne la yuhibbul imana wala yarda li ibadihi iman baya son imani kuma bai yarda ai bi ma'ana la yuridu lil kafirina wala yardahu lil kafirin baya yarda da shi bai san shi ga kafirin kamar haka suke cewa ma'ana bai so su musulunta ke wa qad ittafaqa ahlul islam ala anna ma amara Allah bihi fa innahu yakunu mustahabban yuhibbu alhalin malaman musulunci kuma sun hada kan cewa duk abin da Allah ya bada umarni to abin da Allah yake so ne abin da Allah yake so a yi kuma qad yakunu ma zalika wajiban sannan kuma yana iya zama abin wajibi ne wanda Allah yake so a yi wa qad yakunu mustahabban yana iya zama kuma mustahabi laysa biwajib kamar sallolin nafila misali da azumin nafila da makamantan sawa'un ko ila aw lam yuf'al Allah yana son wannan aikin ko an aikata ko ba aikata ba Allah yana son aikin wal kalamu ala hada mabsuutun fi ghairi hada al mawdi' yace zance akan wannan nayi shi dalla dalla a wani wuri daban wanda ba wannan ba daga cewa ne mutum ya wannan magana akwai al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan da kuma majmu'ul fatawa a wurare daban-daban kamar a cikin mujalladi na shida mujalladi na goma da na sha takwas da kuma akwai littafi musamman na ɗalibinsa shine ibnu qayyim al-jawziyya kenan shine shifa'ul ali fil qada'i wal qadri wat ta'lim wanda wannan littafi ne daya tamkar da dubu abadi na magana akan kaddara da ainihin illarta amin wato ta'lim me yasa kaza ya faru da qada'i da qadar da sauransu da mai da raddi ga dukkanin ƙungiyoyi wanda suke saba wannan mabda'i daga cikin asha'ira da mu'tazila da qadariyya da jabariyya da murji'a da duk wata ƙungiya da ke da matsala game da al'amarin kaddara ko irada ko muhabba ko riba ko safar sai da ibn qayyim ya mai musu masani to jima'ul qawli zance gamanne game da ainihin kaddara shine wajibi ne musulmi ya imani da cewa Allah shi ke kaddarta komai wannan shine al-asl komai da yana faruwa Allah ya kaddarta sannan Allah ya yi irada ya wato ya yadda abin ya faru a matsayin shi na ɗaya daga cikin ababen da za su faru a rana ko a dare ko a wani lokaci sannan kuma ta fuskar ƙaunar abin da rashin ƙaunarsa dole a raba gida biyu ababan da suke tabbatattu a shar'ance sunan da Allah yake kauna ababan da ko suke tabbatattu haramun ne a shar'ance Allah baya kauna su to me yasa Allah ya bada damar su faru saboda hikimarsa saboda adalcinsa saboda iyawarsa shine ababan da Ibn Qayyim ya bayyana a cikin wato wannan tafi nashi mai suna Shifa'ul Alim fil Qada'i wal Qadri wat Ta'lim wanda littafi ne babba muna nan da shi a labirarin namu babban labararin mu da sauran da copies mabambanta akan buga shi a cikin mujalladi uku wasu kuma suna buga shi a mujalladi hudu littafi ne muhimmi kwarai da gaske baya ga haka kuma sai mu fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da yake cewa idza zukira al-qadru fa amsiku wa idza zukira ashabi fa amsiku kamar da bamu kabarani ya rawaito a cikin al-mujamul kabir yace an ambaci kadara to ku iya bakin in ambaci sabai na nan ba ku iya bakin ku me yasa game da kaddara saboda maganar da wato al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi ya fassara yake cewa wal qadaru sirrun min asrarillah kaddara wani sirri ne daga cikin sirrorin Allah Allah bai bayyana wa mutane kaddara dalla dalla ba za su gane komai a cikin sai sun fahimta amma dole a jumlace kai da cewa Allah shine qadir Allah shine ainihin muridu Allah shine kaza wanda yake kaddarawa yake yake ba da dama abu ya faru in abin Allah bai kaddara shi ba babu yadda za a yi faru Allah ya yi haka dan hikimomi mabambanta dan yayi hisabi dan tsayar da hujja dan daukan izina da sauran hujjojin da malamai suka faɗa da ka'idoji wanda aka bayyana su a wuraren da Ibn Taymiyyah ya ishara zuwa gare su wanda yake san karin bayani sai kuma waɗancan wuraren dan ya ga waɗannan bayanai da jawabai da suka shafi wannan mas'ala ta ainihin wato kaddara nan ya bujiro mana da ita ne saboda batu akan wato wannan matsala da ya kawo cewa daga cikin sufaye daga cikin wuraren da sufaye suka zame akai akwai kokarin cewa wai su sun wayi gari sun yarda da komai da ake ba sa jin haushi ko damuwa ko bacin rai dan ana yin sabo ko dan ana ana ana bujirewa doka Allah ba ruwan su me yasa zai saboda Allah ɗin da bai yadda a yi ba da abin bai faru ba, su kuma ba za su bijire wa abin da Allah yadda ya faru ba, shi ne kaga ya kawo mana ayoyi da suke da cewa ba haka ba ne, ya kawo hadisai suke da ba haka ba ne, sannan ya bayyana mana wannan magana ta malaman musulunci ta fuskar cewa ai abin ba haka ake fahimtar sa ba. Ina ganin tun da kan gaba ne bari mu saurara a nan sai mu tashi da ke cewa wal fariqu thani min ghalib sufiyya sharabu min hadhihi al-ayn فشهدوا أن الله رب أن أن الله رب الكائنات جميعا جميعها وعلموا أنه قدر كل شيء وشاءه وظنوا أنهم لا يكونون رادين حتى يرضوا بكل ما يقدره الله ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان. لا مصر رأنا إن شاء الله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته